ورحمة الله يومنا شاشدة لوطن صفر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبدا لألي هدو لأربعين دبقي وان ديداتي دا goma ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar muna ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu ali imran mun tsaya daidai aya ta ɗari da tamanin ko? za mu tashi kan aya ta ɗari da tamanin da ɗaya Allah subhanahu wataala ce laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahum al-anbiya bighayri haqq wa naqulu dhuqu adhab al-hariq dhalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bidhallamin lil-'abid Allah mai girma da daukaka yace laqad sami'a Allahu lalle Allah ta'ala yaji kaunan ladina qalu inna allaha faqirun maganan wadanda suka ce lalle Allah subhanahu wataala talaka ne wa nahnu aghniya mune mawadata wallahi yaji maganar su wani kasurguman arne ne daga cikin yahudawa ya faɗi wannan magana a lokacin da banda Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi zuwa ga addinin Allah ya yi imani da Allah subhanahu wata'ala sai ce ai kenan Allah subhanahu wata'ala talaka ne su ne mawadata tunda Allah subhanahu wata'ala ya ce a taimaka ma addinin shi idan shi ba ya da abin da za ya bada wa sai sun bada Allah ya kiyaye to sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan aya mai girma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaman sira sun rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya rubuta takarda tare da abubakar ya zuwa yahudawan banu kainuka ya kira su zuwa ga musulunci ya zuwa tsaye da sallah da ba da zakka kuma cewa su ba Allah subhanahu wata'ala rance mai kyau sai da abubakar radiyallahu ta'ala ya shigo wata rana wato ɗakin makarantar yahudawa sai yasa mutane da yawa na yahudawa sun tattaru zuwa wani mutum daga cikinsu wanda ake ce ma fanhas ibn azura ya kasance daga cikin malamansu kuma tare da shi akwai wani babban malaminsu shi ma ana ce mai ashiya'u sai abubakar ya ce ga fanhas ya ce mai kaji tsoron allah ka musulunta sai na bakar ce wallahi ka san lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo maku da gaskiya daga wurin Allah subhanahu wataala kuma wannan gaskiya da ya zo maku da ita kuna samun ta rubutacciya a cikin littafin a cikin at-taura saboda ka fanhas ka ba da gaskiya ka yi imani da Allah sa'annan kuma ka ba Allah subhanahu wataala rance mai kyau in kai haka Allah zai shigar da kai aljanna kuma Allah zai linka maka ladashi mai kyau shefan hasa ya ce kai abubakar kana cewa allah mahalicinmu yana neman bashin dukiyoyinmu kuma ai babu wanda yake neman bashi sai talaka talaka ne yake neman bashi a wurin wa a wurin mawadaci sauraka mu mawadata ne shi kuma allah da kake kiran mu zuwa gare shi talaka ne in gaskiya ne abinda kake faɗi to mu ne mawadata allah subhanahu wataala shine talaka Allah yana hana ku ku yi riba mu kuma yana ba mu inda ya kasance mawadaci ne da bai ba mu ba sai na baka ran shi ya ɓaci kawai sai kwashe shi da mari sai na baka ce wallahi in ba da alkawarin da ke tsakaninmu da ku ba wallahi ba marin kaza ne ba sari ma kai zani gaba da ya kai makiyin Allah sai fanhasu ya ruga da gudu wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kaya ma manzala sallallahu alaihi wasallam ce di baka ga abinda abokin kai mani manzala sallallahu alaihi wasallam ce abokar me me yasa ka ka abin nan ka bibbige shi haka an kamare shi sai sai na bakar ya ce ya rasulallah wannan makiyin Allah ne kuma ya faɗi mummunan magana wai yana ganin cewa Allah talaka ne su ne mawadata saboda haka na yi fushi saboda Allah ne kuma na mare shi sai fa na sai ce wallahi ba a yi haka ba ni ban ce Allah talaka ne mu ne mawadata ba sai Allah subhanahu wataala ya saukar da aya wannan aya domin gaskata abubakar da kuma mai da martani ga wannan ba yahuda Allah ya ce laqad sami Allah qawlan ladina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya Allah ya ce lalle Allah ya ji magana wanda ya ce Allah talaka ne su ne mawadata kaji sauraka Allah ta ya bada labari cewa abinda abubakar ya gai gaskiya ne ya faru sun faɗa haka yahudawa marasa kunya ne Allah ya ce sanaktubu ma qalu da sanni za mu rubuta abin da suka faɗi wa qatlahum al-anbiya bighairi haqq kuma da sanni za mu rubuta kisan da suka yi ma annabawa ba da haƙƙi ba wa naqulu kuma za mu gaya masu yawmal qiyamati ranar qiyama zuqu azabal hariq za mu ce musu kudan da na azabar gobara azaba mai konewa dalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bi dhallamin lil abid saboda abinda hannuwanku ne suka aikata kuma Allah subhanahu wataala ba mai zalunta bayi bane malam yace yukhbiru ta'ala Allah yana bada labari an qawli haula'il mutamarridin dangane da maganar waɗancan mutanen waɗanda suke masu taurin kai yahudawa alladina qalu waɗanda suka bari aqbahal maqala mafi munin magana maganar da tafi kowace muni in gaya ma Allah ita ce ma Allah talaka wa yashna'aha sun gaya ma Allah subhanahu wataala mummunan magana wa asmajaha kuma sun bada mafi munin magana ta akhbara sai Allah ya bada labari annahu cewa lalle shi Allah qad sami'a ma qalu lalle Allah ya ji abin da suka gaya mashi wa annahu sayaktubu cewa abinda suka gaya ma Allah din nan da sannan Allah zai rubuta shi wa yahfazuhu kuma Allah subhanahu wataala zai adana shi domin ranar alkiyama a gwada masu ma'a af'alihim shari'a tare da ayyukan su waɗanda suke mugayen ayyuka ne wa huwa qatluhum al-anbiya an-nasihina shine kashe wanda suke ma annabawa masu nasiha jama'a tun da yahuda suna kashe annabawa to za su raga ma mabiya annabawa annabawan da suke kashewa ba wai annabawan wasu ba ne annabawansu ne waɗanda sun yi imani da su ba wasu annaba ne daban ba nasu ne cikin bani isra'ila suke kashewa to tun da sun kashe annabawa ko wani wanda za su raga ba babu wani wanda za su raga ma shi yasa kake ganin suna ta kashe mutane ko kaɗan ba su na dama saboda shi ba yahudi wariya gare da bambanci da ƙabilanci in ba nashi ba ba ya san kowa duniya nashi kada yake su nashi ne in ka kashe ɗaya yana ya kashe miliyan saboda shi yana ya tada duniya ma saboda shi saboda mutum guda da ka taba mashi amma kana ga shekara biyu da wani abu suna ta kashe mutane suna ta kashe ƙananan yara suna ta kashe manyan mutane suna kashe maza suna kashe mata suna kashe tsofaffi ba su na dama ko kaɗan ko kaɗan ba su yin da sun sani da ba su yi ba cewa ke a tsaya kowa ya ki ba su goyon baya amma saboda akwai waɗanda suke kama musu da sun hita daga bayansu to da sun bari su kuma ba su hita tsoronsu suke yi saboda tsakaninsu karta san karni akwai sirrika tsakaninsu wanda in suka yarda suka hita daga bayansu to in suka tona shi duniyar gaba ɗaya lalacewa za ta a tunaninsu to kuma su dama ba masu imani ba ne ba su mutanen kirki ba ne waɗanda suke goyon bayan nasu amma da sun jaye sun ce ba ruwanmu da ku to da komi ya zo ƙarshe da an koma kowa ya ce su zaye ya kashi kenan ba su kara kashe kowa to da haka Allah ta'ala yana ba da labari cikin munanan ayyukansu sun kashe annaba masu wa'azi sun kashe malamai sun kashe annabi zakariya sun kashe annabi yahya sun kashe annabawa annabi annabi zakka annabi yahya cire mai kai suka yi fa aka ce suna tabalo da shi har ma cikin tarihi ake cewa shine asalin wasan kwallo wa annahu sayu'aqibuhum ala dhalika cewa Allah ta'ala sai ya musu ukuba akan wannan ashadda al-uqubati mafi tsananin ukuba wa annahu cewa kuma lalle yuqalu lahum za a fada masu badala qawlihim maimakin maganar su da suka yi inna Allah faqirun wa nahnu aghniya lalle Allah talaka ne sune mawadata to Allah ta'ala ce za a gaya musu a ce musu duku azabal hariq ko dandana azaba mai konawa mai babbakewa kamar yanda gobara take babbake abubuwa al muhriqan nafiza azaba mai coyewa mai zarcewa min al badan tun daga jiki ila al afidati zuwa zukata allati tattali ala al afida ta ce wadda take leƙa zukata tana laso zukata mana sai ta gama da gangar jikinka waje sannan kuma ta shiga cikin zuciyar mutum ta lashe ta ko ina sai ya ji azaba wani azabahu kuma lalle azaba su laisa zulman min Allah lahum ba wai zalunci ne daga Allah gare su ba a da Allah ya masa haka ba wai Allah ya zalunce su bane me yasa fa innahu laysa bi zallamin lil abid lalle Allah ta'ala ba mai zalunta bayi bane zallam shine mai yawan zalunci azzalimu shine azzalimi zallamu kuma mai yawan to duka biyun Allah bayi Allah subhanahu wataala bayin zalunci kadan kuma bayin zalunci mai yawa zalunci ko yaya yake Allah bayin shi Allah yace inna Allah la yuzlimu mithqala dharra kwayar zarra ka san kwayar zarra wannan ɗiyar rana waɗanda suke shiga cikin taga idan rana ta ta hito wannan yan ƙanana wanda ba su iya kamuwa su ne kwa ɗaya cikin su ne zarra ba to daidai shi Allah subhanahu wata'ala ba ya zalunta to ka san kuma mutum da cikin rayuwar shi za a ɗan ɗauki wani abu kamar kwayan abin nan ɗiyar rana zai damu bai ma sa hanya ba misali kana da miliyan ɗari sai na ga kayan da dala in na ɗauke na kyale in ka je lissafi ba ganta ba za ka damu akwai damuwa dala wannan san faran da wannan dala kwara ɗan ma biyar mutum zai damu ko ka zo lissafi cikin banki cikin lissafi sai ka gaba dala ɗaya ko kuma ka tura ma mutum kuɗi ya turo ma kaya sai ya gaba dala ɗaya zai cewa cinikin ya tashi ba wani abu dala ce to daidai da irin ta inda ba kajin zahin cewa wani ya ɗaukan maka dala saboda kana in kaga mutum na kuka an ɗaukan mai dala to ƙaramin yaro ne yawa ya san zahinta saboda akwai abin da za a yi da ita ma dala ɗari wannan to in ka san ba kajin zahin haka to Allah ta'ala ba zai maka ma haka nan ba daidai da dala cikin miliyan ɗari Allah ba zai taba maka ba to kaga kenan Allah ta'ala kwata kwata shi ba baya zalunci inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'an lalle Allah baya zaluntar mutane da komi walakin an-nasa anfusahum yuzlimuna sai dai mutane suna zaluntar kansu ne kawai to sai yasa Allah ta'ala ya zo da wannan ba wadan ya nuna cewa baya yawan yana yin kadan ba gaba da Allah baya wa innahu munazzahun an dalika domin Allah abin tsarkakewa ne daga zalunci zalunci mai san duniya bawa shike yin zalunci amma ba mahalicci ba wanda kayan nashi ne komi nashi ne lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi abinda ke sama da ƙasa duka na Allah ne lillahi mulku samawati wal ard mulkin sama da ƙasa duka na Allah ne to ka gani in ma ya dauka nayi ne to ballantana in yace ya baka to ba zai kwacewa ba duk abin da Allah ya baka na lada to Allah ba zai rage maka ba kuma Allah ta'ala ya maka azaba ya ba ne saboda ka cancanta amma azaba saboda rishin kirkinka da rishin mutuncinka saboda ka yi ba daidai ba ga Allah subhanahu wataala wa inna ma zalika abin da yasa Allah ta'ala zai masa azaba kadai fa bima qaddamat aydihim saboda abin da hannunsu ne suka aikata min al makhazi na ababan kunya wal qada'i da abubuwa munana shi yasa Allah ta'ala zai mai yahudu da duk ma wani wanda ya ba daidai ba to amma nan ma abin nan siyaki yana magana ne akan yahudawa waɗanda suka faɗi wannan magana to sun yi abin kunya sun yi abin wulakanci kuma yahudawa har yanzu haka suke ba su canza ba har yau ko gobe ko ma yaushe ne haka suke da irin waɗannan munanan maganganun ga Allah subhanahu wataala Allah ya kiyaye allati wadda aujabat ta cancanci istihqaqahum al'azaba cancantar musu da azaba wa hirmanahum athawaba da kuma hana su lada wurin Allah subhanahu wataala wa qad zakara al-mufassiruna lalle malaman tafsiri sun faɗi anna hadhihi al-aya cewa lalle wannan aya nazalat fi qaumin min al-yahudi ta sauko ne a cikin waɗansu mutane daga cikin yahudawa ta kallamu bi zalika sun yi magana game da wannan wa zakaru minhum sun fada daga cikinsu finhas ibn azura shi ne binas dan azura min rasai ulama'i yahudi yana daga cikin manya-manyan malaman yahuda shugabannin bil madina ta cikin garin madina waɗanda suke rayuwa gefe wa annahu lamma sami'a qawla Allah ta'ala cewa lalle lokacin da yaji Allah subhanahu wata'ala ce man dalladhi yuqridu Allah qardan hasana wane ne wanda zai ba Allah subhanahu wata'ala rance mai kyau wa aqridu Allah qardan hasana kuma ku ba Allah rance mai kyau Allah subhanahu wata'ala saboda wato girman kyautatawa da taimakawa da tausaya ma bayan Allah ga shiyayyu shi yasa Allah ya kira abin da cewa shine ma za a ba alari ba shi zaka ba ba wasu zaka ba kuma lada a baka amma saboda Allah ta'ala ya nuna mana mahimmancin taimakawa mahimmancin tausaya ma mabukata talakawa sai Allah ta'ala ya doki abin kamar shi ka ba kamar duk wanda ya ba bawan Allah dan Allah to ya ba Allah ne subhanahu wataala dama kayan Allah ne ma Allah ya gaya maka ne haka saboda jarrabawa kira ka bashi ne mai kyau idan ka ba da kaɗan Allah zai baka mai yawa in ka ba da ɗaya Allah zai baka dubu in ka ba da duk abin da ka ba da na dukiyarka in aka baka aljanna dukiyarka ba za ta iya sai maka wannan abin ba ko tana iyawa ba ka iya sayan aljanna da Allah ta'ala zai kawo aljanna duniya ce ga ta na ina mai sayi ba za a samu mai sayin ta ta shi ƙarhinka saboda duk wani abu da baka tunani Allah ya kawo shi cikin aljanna duk wani abun tsoro duk wani abun damuwa duk wani abun bakin ciki Allah ya kore mu aljanna shi ba mutuwa akwai wanda ya sai sai rayuwa a duniya ba zai mutu ba baka da kudin to an ce maka za ka shiga ba za ka mutu ba akwai wanda zai sayi lahiya a duniya ya zabna kullum cikin lahiya yake akwai shi zabin shi ba ka iya sayan lahiya dole sai ka yi cuta to an ce ma a lahira ya ku yan aljanna inna lakum an tasihhu wa la tamradu ku ta zama cikin lafiya ba ku rashin lafiya wa an tahya wa la tamutu ku ta rayuwa ba za ku mutu ba ku yi ta farin ciki kuna tsallo kuna murna kuna ta duro kowa kuna jin daɗi ba za ku yi bakin ciki ba waɗanda abubuwan aljanna da dama ɗai ba ka da kuɗin sayansu bale aka tattaro maka su kuma a ce yadda kake so haka za ka gudanar da rayuwarka duk abin da kake so akwai a duniya kawai ba komi kake so ba za ka samu aljanna kuma kowane lokaci nan duniya kana iya aika sauma nama kayan marmarin shi a ce ai an saida kayan marmarin tsiran wani mutum ya ce ai shi tun da magarba ma ya saida ya tashi ko da ce duk a zagaye garin gaba daya babu duk an saida ko kashi ko wasu zabbi da ake soyawa duk an gama ba yadda za ka yi kuma shi kenan sai dai ka yi haƙuri ga kudin amma babu su kuma kana iya a sau rayu a yanke maka su ma masu da rayun dare yari sun tashi su tafe su ka kira wani wanda yana ya tashi cikin dare yake can inda yake sai da su ya sa masu gadi su hiddo mashi kai ta kira ya ɗauka yana kwana ya tafi sai dai ka yi haƙuri sai gobe ka ci nama ga kuɗi amma ba yadda za ka yi kana cikin sanyi sai a yi kufir da kudinka ga fano kasa hasken ranar nan duka lika shi basa ɗakinka ga janareto babba kawai duk sai su ƙeta shi sai ka cire riga ka buɗe tagogi iska ya shigo kuma ba za ka ji daɗi ba iskan Allah ya hana ka wadata dai ya nuna ma cewa ita duniya ba ta kai daɗin aljanna ba duk daɗin ta ba ta kai daɗin aljanna ba da haka ce na in ka ba daɗin nan to kanka kai ma kuma saboda mahimmancin abin Allah ta'ala ya ce bashi ne mai kyau kyakkyawan bashi ne ba irin bashin duniya ba ka san bashin duniya akwai bi baya cikin shi musamman yanzu ba kowa ne zai baka bashi ba saboda Allah musamman in yaji wata haraka za ka yi sai ya ce to shi ka san shi nawa ne dole sai ka gaya mai nawa za ka bashi sai ya sa ka dai kayi riba kayi kuɗi da ruwa cikin bashin da za ka karba ga hannun shi Allah kiyaye to lokacin da ya ji waɗannan ayoyi na alƙur'ani qala ala wajhi takabbur sai ya faɗa abu sa fuska ta wato ta yi abin nan taurin kai ko girman kai wata jarro da kuma ainihin ƙarhin hali ya bada hadil makalata wannan maganan ƙabbahahullah Allah ya munana shi wa zakara Allahu anhu sai Allah subhanahu wata'ala ya faɗe ta a madadinsu wa akhbara Allah ba da labari annahu laysa bi bid'in min shana'ihim cewa wannan ba sabon abu ne daga cikin mugayen ayyukansu ba bal qad sabaqa lahum lalle ya riga ya gabata gare su min ash-shana'i' daga munanan abubuwa ma huwa nadhiru zalika abinda yake irin wannan ne wa huwa qatluhum al-anbiya bi ghairi haqq shine maganar da suke yi ko kuma kashe annaba da suke ba da gaskiya ba hadha al-qaid yuradu bihi wannan kaidin da Allah ya ce ba da gaskiya ba ka san ba wanda zai kashe annabi da gaskiya annabu ba zai taba abinda za a kashe shi saboda shi babu shi duk inda annabi yake ya kowa gyaruwa inda annabi ke rayuwa inda Allah ya tayar da shi ya aiko shi to wannan zamanin babu mutunan kirki wurin Allah kamar shi to ka san ko babu abinda za a kashe shi to amma kuma sai ka ji Allah na cewa bi ghairi haqqin ko bi ghairi haqqi ba da gaskiya ba ana kashe su ne da gaskiya ba a kashe su da gaskiya amma wanda ba su ba sai a kashe shi da gaskiya duk wanda ba su ba duk wanda ba annabi ba ana iya kashe shi da gaskiya amma su sai dai a kashe su ba da haƙƙi ba ba da gaskiya ba ba da dacewa ba to wannan kaidin da Allah ya ce ba da gaskiya ba annahum yuradu bihi abinda ake rubi da shi annahum tajarra'u ala qatli cewa lalle sun yi ƙarhin hali akan kashe annabawa ma'a ilmihim tare da ilminsu bishana'atihi da ainihin munin kashe annabi la jahalan ba wai sun yi saboda jahilci ba da wai ba sani ba ba wa balalan ba wai dan sun bace bane ko ba dan suna adawa da annabin bane gaba dai ba ruwansu da shi ba amma kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ba su yarda da shi ba shi ma me yasa ba su yarda da shi ba saboda sun yarda shi ne annabin ƙarshe amma ba su yarda da shi ba saboda ba jinsinsu ba ne amma sun yarda shi ne annabin ƙarshe da alamomi sun cika amma abin da ya rage ya hana su su ba annabi a tunaninsu shi ba bai hude ba ne ba larabe ne kaga yahudawa wasu irin mutane ne na san wannan shi ne wanda aka ce annabin ƙarshe amma in ce ba zan bi shi ba saboda bai hito daga cikina ba sai kaga rishin hankalin yayi yawa kuma sun yarda shi kenan daga shi babu wani annabi bayan shi amma ba za su yi shi ba Allah ya ce alladina atainahumul kitaba ya'rifunahu waɗanda muka ba su littafi sun san annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ya'rifuna abna'u kamar yadda suka san yayansu to amma me yana su bi su abinda yana su bi shi saboda shi ba ba yahudi bane shi ba larabi bal tamarrudan a sun yaka ne saboda kangarewa wa inadan da taurin kai shi yasa suke kashe annabawansu kuma shi yasa suke faɗin maganganu mara kyawu ga Allah wani wuri Allah ya ce wa qalatil yahudu yadullahi maglula yahudawa sun ce hannun Allah daure yake Allah ce gullat aidihi a hannuwansu ne ne aka daure bal yadahu mabsuqatan yunfiqu kayfa yasha hannayen Allah subhanahu wataala shimfidaddu ne yana cirewa yadda ya ga dama to kadiba ka gani kuma ka san shi bai hude fa wani abu da ke gare shi kuma na ban mamaki shi ba mushriki bane shi muwahidi ne Allah kada yake bauta amma kuma shi bai raga ma Allah shi ba ladabi da Allah ba ladabi da biyayya ga Allah kuma in ya kare wulakancin shi da cin mutunci ga Allah kuma ya dawo kuma ayi ma Allah sallah bambancin shi da sauran mutane kenan ba da wani Allah da yarda da shi sai Allah dai wanda kai imani da shi amma kuma Allah bai yi karhin ya gaya mai bakan magana ba ko ba wai ya bar addini ba yana ciki shi yahudu abin da abin da yake so a yi mashi kawai a yi mai yadda yake so shi yake so a yi mai biyayya yadda yake so Allah ya mashi kawai ba magana Allah yadda ya ga dama a Allah yadda ba yahudu yake so shi ne tunanin shi shi sa da abin da ya kwaso sai ya yaba ma Allah subhanahu wataala Allah ya kiyaye to shi sa ba su raga ma kowa sai su wanda bai san su bane sai ta mamakin abubuwan da suke yi to kaji abubuwan da suke ma Allah kadan daga cikin su ne fa alladhina qalu inna allaha ahida ilaina sai Allah ta'ala yace su ne dai waɗanda kuma suka ce ko Allah ya ji magana waɗanda suka ce inna allaha ahida ilaina lalle Allah ya yi alkawari zuwa gare mu Allah nu'mina li rasulin cewa kada mu yi imani da kowane manzo hatta ya'tiyana bi qurban har sai ya zo mamu da baiko baiko shine sadaka dukkan abubuwa irin na ibada sallah sadaka dana ce mai baiko abinda zaka bada ka samu kusanci takuluhu naru wanda wuta za ta ci mana bani isra'ila an ce an haramta masu baiko da abinda suka bada na baiko an haramta masu da sun mika sai wuta ta zo mai haske daga sama ta canya abin haka aka haramta musu ganima da sun samu ganima sai wuta ta zo daga sama ta canja ganima ba su bacinta suka ce to Allah ya mama alkawari kan mu imani da kowane manzo har sai ya kawo mana baiko idan ya kawo baikon wurinmu mu da ma ba mu ci wuta za ta zo ta canje sai mu gane eh lalle wannan annabin gaskiya ne qul Allah ta'ala ya ce ka gaya masu قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات lalle manzanni da yawa sun zo gabani na da hujjoji da dalilai da mu'jizoji wa billazi qultum kuma da abinda kuka fada din nan duk sun zo da irin shi kalima qataltumuhu ma'ana manzanninku sun sun zo maku an zo sun zo maku da baiko ga kun wuta ta ce ko ba haka ba sun zo maku da ganima ta ce to tun da haka nan ne walima qataltumuhum dan me kuke kashe su ma'ana yadda kuke ce din nan Allah ya alƙawari da ku kun ka da kanku kenan Allah ya yi alƙawari da ku cewa kar ku yi imani da kowane annabi sai ya zo muku da baikon da wuta za ta cinyewa to ai manzannin naku sun zo muku da baikon kuma kuka ta kashe su an ce ba rana ɗaya bani Isra'ila sun taba kashe annabi dubu ɗari kashi a yaushe a da fa ba yau ba shekara nawa da Allah ko yau ko zamanin da aka kashe mutum dubu ɗari da duniya ke cike da mutane ya sai duniya ta sani kadi ba ka ga yadda ranar layya ake da raguna yadda ake yanka raguna kadi ba ka ga abin gayanan ibada ne zai shawa masu ya kai ko ina sai ga abin gayanan baja-baja to in mutane ne yaya Zaka Allah ta'ala ce ya Rasulullahi ka gaya musu dan bi kuka kashe annabawan da kuka yi imani da su in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya ne cikin abin da kuke faɗi fa in kadzabuka sai Allah ta'ala ce to in sun karyata ka faqad kuddiba rusulun min qablika ai lalle an karyatar da manzanni da yawa gabaninka jawu bil bayyinati su wadannan manzanni sun zo da hujjoji bayyanannu wasu hujjojin ma su mutanen manzannin su ne suka nema a kawo masu hujjojin aka zo masu da su yadda suke so aka zo kuma duk da haka nan suka karyata zubri ko manzannin sun zo masu da ainihi wato littattafai da dama wal kitabil munir kuma sun zo masu da ainihin littafi wanda yake mai haskaka rayuwa malam yace yukhbiru ta'ala a cikin wannan aya mai girma Allah yana ba mu labari ne an hali haula'il muftarin alqa'ilina daga halin wadancan masu kiran ƙaryan wadanda suke cewa inna allaha ahida ilaina lalle Allah ta'ala yayi alkawari zuwa gare mu ai taqaddama ilaina Allah ya gabatar zuwa gare mu wa awsa kuma Allah yayi mana wasiya ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار cewa kada mu baga da gaskiya da kowane manzo har sai ya zo mamu da baiko takuluhun nar mana sai ya zo mana da sadaka ko wata kyauta ya ba mu ita ga ta nan ita kyautan sai wuta ta zo ta canye ta shikenan sai mu ce lalle wannan kai annabin gaskiya ne za mu bi ka wa jama'u bainal kadhibi ala Allah to kaga cikin wannan magana tasu sun hada tsakanin yin ƙarya ga Allah wa hasri ayatir rusuli da kuma takaice ayoyin manzanni bima qalu da abin da suka faɗi ma'ana mu'jiza ta manzanni ba za ta bayyana ba sai wuta ta zo ta cinye baikon manzannin ƙarya ce kuma wannan mu'jizan manzanni daban wuta ta zo ta canja baiko ko ganima wannan wani abu ne daban manzanni sun zo da hujjoji bayyanannu min hadha al-ifki al-mubin daga wannan kiran ƙaryan wanda yake bayyananne sun yi ma Allah ƙarya Allah subhanahu wataala bai alƙawari da su akan haka Allah ya yi alƙawari da su duk lokacin da ya turo musu manzo su yi imani da shi wa annahum in lam yu'minu bi rasulin cewa in basu ba da gaskiya da wani manzo ba lam yatihim bi qurbanin takuluhu an-nar wanda bai zo masa da baikon da wuta za ta cinyewa ba fa hum fi zalika muti'un to su a cikin wannan masu da'a ne da rabbihim ga manzansu ga ubangijinsu multazimuna ahdahu kuma za su riko da alkawarin Allah subhanahu wataala wa qad ulima anna kulla rasulin kuma an riga an san cewa lalle kowane manzo yursiluhu Allah wanda Allah ta'ala zai turo shi yu'ayyiduhu Allah yana ƙarfafa shi min al-ayati da ayoyi wal barahin da hujjoji ma ala mithlihi amana al-bashar abinda mutane za su yi imani da irin shi sai Allah ta'ala ya turo shi da shi duk manzo gaba daya kowane manzo Allah ta'ala yana bashi yana bashi mu'jiza kamar yadda Allah ya ba annabi Isa mu'jiza wa rasulan ila bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum Allah ya aika annabi Isa zuwa ga bani Isra'ila yace lalle ni na zo muku da wata alama mu'jiza daga wurin Allah mahaliccin cewa lalle ni ina iya kwaba laka in yi hoton wani abu na laka da na busa shaka sai ya zama tsuntsu ya tashi yana fuffukawa tsuntsu na gaskiya kuma ba na ƙarya ba gaskiya ne ba maji bane ba sihiri bane ba asiri bane ba rafa'ida bane gaskiya ne tsuntsun zai tsaya ya dawwama a raye alhali kuma laka aka kwaba aka yi shi kuma zai zama na gaskiya sa'annan ina ba ku labarin abin da kuke ci ina warkar da makahu ina warkar da kuturu ina rayar da wanda ya mutu duk da izinin Allah subhanahu wa wannan mu'jiza ce Allah ya ba annabi annabi annabi Musa alayhi salam ayoyi guda tara walaqad atina Musa tis'a ayatin bayyinat mun ba annabi Isa mu'jizoji guda tara Allah ya ba annabi Salihu ga sunan duka Allah ya ba su Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ta alqur'ani mai girma mu'jizan manzo Allah ta alqur'ani ce yana da mu'jizoji shi da amma babba ita ce ni التوبة جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بكتاب غير منصرم annaba da sun zo da ayoyi da mujizoji sun kare ina mujizojin annaba suke ba sun kare ba suna karewa ne da karewa da karewa annabawan sai dai labari a gaya maka ka kare imani da annabi ko manzon da Allah ya ba mu'jiza amma manzo sallallahu alaihi wasallam ka zo mu da littafin da ba mai karewa bane gashi muna karatun shi wannan babban mu'jiza ce daga kullum kullum kai ta ganin mabiyan alkurani suna ta karuwa kullum karuwa suke makarantar shi kullum karuwa suke ta yi ko yanzu mun je mun yi sauka yaro guda 22 sun sauke alkurani mai girma nan kadai ta rayuwa wata ungo kuma ana can wasu ungo nan ana can ana ta yi to ina wanda dama sun iya to mu kadai ke da littafin da za ka samu yawancin mutane sun hardace shi ku samu mutane ga sunan tun daga farkon shi har ƙarshe su karanta ma kuma ba su san ma me suke karantawa ba kuma yana nan ba su faduwa da harfan da wasu duk ba za su faɗa ba kaga wani kace fassara ma aya guda ciki aya dubu shidda dana bai iya fassarawa amma kam in zai karanta ma ba zai faɗi ba tana yiwa kai da ka san ma'anan ma ba ka iya rike aya wani sai Allah ya bashi sanin ma'anan bai bashi harda ba wani kuma Allah ya bashi harda bai bashi sanin ma'anan ba wani kuma sai Allah ya hada mashi bin duka Allah ya samu dace da haka kowane annaba Allah subhanahu wataala yana bashi alama daga cikin alamomin da suke nuna cewa lalle shi manzo ne da Allah ya aiko shi subhanahu wataala zuwa ga mutanen shi walam yuqassirha ala ma qalu Allah ta'ala bai dakatar da mu'jiza ba akan abin da suka faɗi ba kuma hada duk da wannan faqad qalu ifkan lam yaltazimuhu lalle sun faɗi ƙarya wadda ba su riko da ita ba wa baqilan kuma sun faɗi magana banza lam ya'malu bi wanda ba su yaki da ita ba walihada amara Allah rasulahu domin haka ne Allah ta'ala ya umarci manzon shi an ya kula lahum ya gaya masu qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat adallat ala sidqihim kace masa ai manzanni sun zo muku gabani na da hujjoji bayanannu waɗanda suke nuni akan gaskiyarsu cewa daga wurin Allah suke wa billazi qultum kuma sun zo maku da abin da kuka gaya mani bi an atakum cewa ai manzannin sun zo maku bi qurbanin ta'kuluhun nar da ainihi baikon da ita za ta canyewa wa lima qataltumuhum to dan menene kuka zanki kashe su in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya fi dawamul imana bi rasulin yati a cikin dawar da kuke imani da manzan da zai zo maku bi qurbanin ta'kuluhun nar da baikon da wuta za ta canyewa faƙad ta bayyana bi hada to lalle ya bayyana da haka kadhibuhum qaryasu wa inaduhum da kuma taurin kansu wa tanaqubuhum da kuma tubka da warwarsu ashe annabawan su sun zo musu da hujjoji amma kuma suka zanki kama annabawan suna kashewa to me amfanin ku ce manzo Allah haka nan sallallahu alaihi wasallam thumma salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ta'ala ya ba manzon shi hakuri faƙali sai Allah ya ce fa'in kaddabuka in suka ƙaryata ka faƙad kaddaba rusulun min ƙablika faƙad kuddiba lalle an ƙaryata rusulun min ƙablika manzanni gabaninka ai hadihi adatu zalimina wannan ita ce al'adar mushrikai al'adar makiyan Allah azzalimai wadabuhumul kufr billahi al'adar su shine mi kafirce ma Allah subhanahu wataala wa takdhibu rusulillah da kuma ƙaryata ma'aikan Allah walaisa takdhibuhum li rusulillah qaryata wadda suke ba manzannin Allah bai kasance ba an kusuri ma a taubihi daga tawayan abinda manzannin suka zo musu da shi ba ma'ana ba wai manzannin ba su yi da zuwa da gaskiyar da suke bukata ba manzanni sun zo musu da cikakkiyar gaskiya me yana su su bi shine taurin kai irin nasu kawai aw adami tabayyuni hujja ko kuma rashin bayyanan hujja ta manzanni a duk ba wannan bane manzanni sun zo musu da hujjoji bayyanannu bal qad ja'u bil bayyinat manzannin sun zo musu da hujjoji bayyanannu ay al hujaj al aqliyya sun zo musu da hujjoji na hankali wal barahin an naqliyya sun zo musu da kuma dalilai na ciratowa wa zuburi kuma sun zo musu da wato littattafai ay al kutub al mazbura littattafai waɗanda aka rubuta a zubur jam'u zabura ne zabura shi ne alkitabul maktub almunazzal minas sama'i wato littafin da aka rubuta saukakke daga Allah subhanahu wataala shi yake ce ma azzabur to azzubur littattafai kenan rubutacci saukakke daga wurin Allah su kuma zabura wa'azi ne abinda ke cikin zabura ta annabi dawuda wa'azuzzuka ne game da jan hankalin mutane su mai da hankalin su wurin lahira su rabu da duniya kyamatar da su duniya da kuma sanya masu san lahira da kuma kwaritar da mutane akan ayyuka masu kyau akwai littafin da ake ce ma zabura wanda aka zanke wa'azi da shi shekaru 40 da suka wuce to wannan wani malami ne ya zanna ya rubuta shi wazuzzuka ne fadakarwa ne jan hankali ne game da gushe ma duniya da kyamata da kuma hattara da bai mata da kuma jan hankalin mutane da kiran mutane zuwa ga mai da hankalinsu da tunaninsu zuwa ga lahira amma shi wannan littafi ne mai kyawu sai dai ba wai shine zaburar da Allah ya saukan ma annabi Dawuda ba wannan wani malami ne cikin malamai suka rubuta yanzu ka in ka je wurin masu da littattafai za su baka ita sai ka karanta ka ga me yake ciki da da su ake wa'azi mutane na karkarwa suna ta kuka tani na ta abin nan jiki dai ya sanyi karuwai da yawa suka bar karuwanci mashaya giya da yawa suka bar shan giya barayi da yawa suka bar sata maciya amana da yawa suka bari da yawa matan da suke zagin mazan suka bari da yawa mazan da suke zaluntar matan suka bar zalunci da wannan wazuzzukan da ake irin nada Allah ya sa mu dace allati la yumkinu an yati biha ghayru ar-rusul litatafanda banda manzanni babu wanda ya sai so da su wal kitabil munir kuma annabawan nan sun zo da littafi wanda yake mai haskakawa lil ahkam ash-shar'iyya game da hukunce hukunce na shari'a wa bayani mashtamalat alayhi da kuma bayanin abinda littattafan shari'a suka kumshe shi min al-mahasin al-aqliyya daga abubuwa masu kyawu na hankali wa munirun sa'annan kuma littafi ne aizan mai haskakawa lil akhbari sadiqa ga labarai waɗanda suka na gaskiya fa in kana hada adatuhum idan wannan ya kasance shiri al'ada su fi adamil imani bir rusul a cikin rishin imani da annabawa da manzanni alladhina wasafahum wanda Allah ta'ala ya kamanta su fala yahzunka amruhum saboda haka lamarin su kai ya bata maka rai abinda Allah yake ce manzo Allah ya hakuri in dai abinda suke kenan su karyata annaba su karyata manzanni su karyata abinda ka zo da shi to ka kyale su dauka su bata maka rai wala yuhimmannaka sha'nuhum sa'annan kuma kada sha'anin su ya dame ka wannan ita ce al'adan dama mutane duk mutanen da Allah ya tura musu annabi to mutane kasuwa gida biyu suke ɗan kaɗan su ba da gaskiya gare shi yawancin su kuma su karyata sai ka sai ka yi hakuri ya rasulullahi ba da kai aka fara ba kuma ba za ka kare da kai ba insha Allah wallahu ta'ala alam abinda muka faɗa dai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah ya fi mana ko akwai saura waccan ba ta da lokaci ne to akwai akwai wani bawan Allah makahu ga yanan mabukaci ne sananne ne yakan zo wurare yana neman abin nan taimako yana neman sadaka saboda wasu ɗansu matsaloli na yara yana da mata guda hudu kuma yana da ‘ya'ya da yawa lokaci bayan lokaci yana zuwa neman taimako ko nan ko mufida ko wani wuri muna gamuwa da shi yana neman gayanan zanne sananne ne yana yawo kuma ya ce yana da iyali malam zauna zauna zauna ba bukata malam yi zaune in karatu muke yi jama'a wanda aka ansa yau na asusun marayu zan abin nan tunani na a doka a bashi duka ba ɗaya ai yayi ko ha to shikenan kenan abinda aka samu yanzu har zuwa lokacin da za a yi sallah in an kare kai malam aminu ina shan su sai ku abin nan ku baye su ga yana nuna Allah ya saka mu kowa da alheri sai Allah ta'ala ya ce kullu nafsin da'iqatul maut kowace rai mai dandanan mutuwa ce wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah kuma za a cika maku ladanku ranar alkiyama faman zuhziha 'anil nari duk wanda aka busar da shi aka nisantar da shi daga wuta wa udkhila aljannata aka sanya shi aljanna faqad faza to wannan mutumin ya rabauta da gidan aljanna wa mal hayatud dunya rayuwar duniya ba komai bace illa mata'ul qurur ba ce ainihi wato jin dadi ne na rudewa jin daɗi ne yake sa ka ruɗe sai ka yi ribin ba za ka mutu ba ba za ka rabu da duniya ba abinda kake samu ma ba zai tsaya ba kullum samu duk sai ka ruɗe gaba ɗaya ka rikici haka kai kana magana ka ce kai ba yadda za a yi kai talauci lokacin da kake yayinka sai kai ta tunani ya ma za a kai talauci sai kai ta mamaki in mutum ya tashi neman taimako kai ta mamaki mutane ga su da lahiyar su ba su iya kana yayi sai kai ta ɗiban abin haka ne sai da Allah ya kwace maka kai maka rena kanka da ka dai yanayin da ka ga mutum ko da ba daidai yake ba kakka wulakanta shi ko da da ƙarya yake yake yake neman taimako kakka kakka wulakanta shi kuma kakka zange mamaki ka zange al'ajamin ya aka yake haka manzo Allah ya ce din kaga mara lafiya ba da lafiya ka gode ma Allah da ya kubutar da kai daga irin rayuwar shi haka ya kamata kai ba kokarin ka bane taimakon Allah ne to ballantana mai gaskiya sai ga mutum yana abin nan sai mutum yana mamaki yana mamaki a ce mutum wata tara matar shi da ciki har ta haihu ba abin da ya aji to ya za a yi aji da kullum abin da za a ci ba ya da shi kullum abin da yake samu ba ya isa shi ko kuma yaushe ya cinin yaushe ya ashi saboda ka in kana lokaci ka bar yarda rayuwar duniya tana rudanka ka tuna da baka da yanzu ka samu to haka rayuwar duniya take malam yace hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai girma fiya tazhiru fi dunya lokacin yayi ko to a kira sallah sai mu ci gaba karima wannan aya mai girma fiha a cikin ta'attazidu fi duniya akwai sanya ma mutane gudun duniya guje ma duniya ma'ana kin duniya wace duniya wadda za ta dauke maka hankali daga ranar lahirarka ita ake magana ba wai ka cika sha ba ba kai kasuwanci ba wannan ka cika sha Allah ya ce kulu washrabu ku ci mai dadi kuma ku sha mai dadi sutura ma Allah ya ce ku sa mai kyau wannan duba duniya bace wannan Allah ya halatta maka ya ya nasu qulumi ma fil ardi halalan tayyiba ya ku mutane ku ci abin da ke cikin kasa halal mai dadi amma sai Allah ya ce wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku ba hanyoyin shaytan a wurin neman mi abinci da wurin neman abin sha da sutura wurin neman kuɗi ku ba hanyar Allah subhanahu wataala wadda Allah ya ce wa halallahu al-bai'a Allah ya halatta ciniki wa harrama riba kuma Allah ya haramta riba ku yi kasuwanci domin kasuwanci halal ne kuma Allah ya ce wala takulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamuna kakku ci dukiyoyinku tsakaninku da ƙarya da banna يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم kaga duka Allah yana mana kashedi kanmu ba hanyoyin da ba su da kyau idan muka ba hanya mai kyau mutane zamanin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ba hanyoyi masu kyau sun tara kudi sun tara dumbin dukiya sun yi ma addinin musulunci aiki da ita to irin haka ake so ku yi koyi da bayan Allah na kwarai. To da haka cikin wannan aya mai girma akwai sanya wa mutane kin duniya. Bi fana'iha ta hanyar karewarta. Fadami baqaiha da kuma mi rashin wanzuwarta. Inna Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut yana nuna ma duniya karewa take yi ba. Ba za ta dawwama ba. Dama waye duniya ku ne duniya ku ne cikin ta. Ko kuma kuna ta mutuwa. ɗaya na mutuwa biyu na mutuwa sai an kai ranar da Allah zai busa kowa ya ce mutu gaba ɗaya wa annaha mata'ul ghurur cewa duniya jin daɗin duniya ce kawai jin daɗi ne mai rudarwa taftinu bi zukhrifiha duniya tana fitinan mutane da kwalliyarta da haskenta inna hadhihi dunya hulwatun khadra wannan duniyar zaki gare ta kamar yadda ka san abu mai zaki zakin zuma zakin siga zakin alewa haka duniya take khadira sa'annan kuma tana da kyan kallo a wannan kyawawan gidaje da manyan motoci da ake saka abin na burge ka to kakka yarda ya dauke maka hankali kakka yarda san wannan abin ya hana ka san Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa sallama saraka dai duniya da kwalliyarta tana daukan hankalin mutane wa takhda'u tana yaudarar mutane bi gururiha da yaudararta da rudinta wa taghurru bi mahasiriha sa'annan kuma duniya tana rudan mutane da abubuwan ta masu kyawu a cikinta thumma hiya muntakila sa'annan ita duniya mai tashi ce ba ta tsayawa tashi take yi muna ganewa ko wa muntakalun anha kuma za a tashi a barta ita da kanta mai tashi ce ma'ana abinda ka samu din nan mai rabuwa da kai ne idan bai rabu da kai ba kai sai ka rabu da shi ɗayan biyu ne dama din rayuwarka din neman da kake sha wata rana sai ka rasa ta ko kuma ita ta rasa ka ga neman gatara amma ka tafi ka barta allati wadda tuwaffa fiha nufus ila daril qarar ya zuwa gidan zama dindindin shine gidan lahira lahira ba an aka je to ba a ƙara hita ba a ƙara rabuwa da gidan lahira allati tuwaffa fiha nufus wadda ake cika marayuka ma amilat abinda ta aikata fi hadhihi dar a cikin wannan gidan na duniya abinda kai nan shine zaka zuwa nan duniya shirka ce kake الدنيا مزرعة الآخرة إذا الدنيا قونا اللاهرة أول قونا سير ذاك تين شبكة كي تين شبكة كاكت سيران اللاهرة كجربا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الله يا سيرانك الله يا سيدوك يكا sauraka kakkai ma Allah ruwa da dukiyarka kakkai ma Allah ruwa da kanka duka Allah ya sayi kai mi za ya baka aljanna za ya baka min khairin da abinda mutum ya aikata na alkhairi zai gani wa sharrin da abinda mutum ya aikata na sharri zai gani wa man zuhziha duk wanda ai ukhrija aka fitar da shi anin nari daga wuta ko aka nisantar da shi daga wuta aka jaye shi daga wuta wa udkhila aljannata aka kai shi aljanna faqad faza to wannan shi ya samu rabo Allah ka ba mu rabon aljanna ai hasala lahu alfawz alazim rabo mai girma ya tabbata gare shi min al'adab al'alim daga azaba mai radadi wal wusuli da kuma kaiwa ila jannatin na'im ya zuwa aljannan nema allati wadda aljannan nema fiha a cikin tamala ainur ra'at akwai abinda ido bai taba gani ba to ko a duniya ma akwai abubuwa da yawa da baka taba gani ba ko ba haka ba balantana mu yayan afirka me muke gani banda wahala ba maganin komi na kyale-kyalen duniya yin labari ne muke shi abin da ke gare mu nan duk wasu yan abubuwa ne wanda duniya ta wuce su matun shekara hamsin mu yanzu ne muke dan kuri da abu duk an wuce ta san wahala gaba da ta kare ga dan afirka ƙauyenci da ya kare ga dan afirka duk waye dan afirka ba ƙauye ne in na ce ina nufin cikin mutum ɗari mutum biyar ne wayayyan cis'in da biyar ba wayayi ba ne yan afirka daɗin rayuwar mu musulmi ne duk wanda ya samu kanshi cikin afirka musulmi to ya gode ma Allah domin ya samu wayewa cikakkiya domin duk wayewar da ta sa baka san Allah ba to ta cuce ka to mu mun san Allah mun san ma'aikin Allah mun san Qur'ani mai girma muna karanta shi dare da rana muna kiyamul laili dare da rana muna ta muna ta gina makarantu muna ta raya masallatai alhamdulillah wannan ita ce babban wayewa amma dai wayewa ta duniya dama ba san ta ake ba saboda ita da ma rudar da mutum take gara ma da ba mu san ta ba wala udunun sami a cikin aljanna akwai abin da kunne bai taba shi ba wala khatara kuma bai taba gittawa ba ala qalbi bashar akan tunanin dan adam ba kuma fumul aya abinda aya take nuna mana anna man lam yuzahzah duk wanda ba a nisantar da shi ba a hidda shi anin nari daga wuta ba wa yudkhal aljanna duk wanda ba a kai shi aljanna ba fa innahu lam yafuz lalle wannan mutumin bai samu rabo ba bal qad shaqiya ash-shaqa al-abadiyya lalle ya tabe tabewa ta har abada rishin arziki kenan Allah ya raba mu da shi wabtuliya bil azab sarmadi sannan kuma an jarrabe shi da ainihin azaba ta dindindin wanda ba ta karewa ya dila ayati hayo dai a cikin wannan aya malai yace isharatul latifa akwai nuni mai zurfi ila na'imil barzakhi wa azabihi ya zuwa ni'iman kabari da kuma azaban kabari aya tana nuna mana akwai ni'ima cikin kabari kuma akwai azaba cikin shi Allah ya kare mu daga azaba wa annal amilina cewa masu yin aiki na kwarai kenan ko mugun aiki ma yujzauna fihi ba'd aljaza'i mimma amiluhu ana sakanta musu a cikin barzakh cikin kabari sashen sakamakon abin da suka aikata mana tun bayan mutuwa tun kahin alkiyama tun cikin kabari Allah ta'ala zai fara dandana maka daga cikin abin da ka aikata mai kyawu ko mummuna a kabarinka tun daga nan za a farawa wanda Allah ya ce alƙabur imma rawdatun min riyadil janna aw hufratun min hufarin niran ko dai zamanto jardan ce garka ce mai kyawu daga cikin garaken aljanna ko kuma ya zamanto rami ne daga ramukan jahannama kabari ba akwai azaba cikin shi akwai ni'ima Allah ya ba mu ni'ima wa yuqaddamu lahum za a gabatar musu da ummuzajun wato example misali mimma aslafu daga abin da suka aikata za a ɗan gwada masu cikin abin da ke jiran ƙurana alkiyama ga kaɗan daga ciki yi famu haza min ƙauri ana fahimtar wannan daga faɗin Allah ta'ala wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama ana cika maku ladadakun ku ne ranar alkiyama ai tawfiyatul amali tamma cika ayyuka masu abin nan cika ayyuka cikakki a bada sakamako cikakke inna ma yakunu yawmal qiyama yana kasancewa ranar alkiyama wa amma ma duna dalika amma koma bayan wannan fa yakunu fil barzakh yana kasancewa a cikin barzahu cikin kabari kenan bal qad yakunu qabla dalika bid dunya yana ya kasancewa gabanin haka ma a duniya a qaulihi ta'ala kaman magana Allah ta'ala wala nudiqannahum min al adhabi ladna dun al adhabi lakbari la'allahum yarji'una Allah ya ce lalle sai mun dandana masa daga azaba ta kusa gabanin azaba mafi girma ko da dai haka din zai sa su dawo zuwa ga Allah su rabu da abubuwan da suka jawo musu azaban Allah subhanahu wataala Allah ya kare mu daga azaba duniya da lahira ya kawo mana karshen wahala gaba daya Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci wannan bawa Allah da yake bara addu'a ga ƴaƴan shi mata guda shidda Allah ya ba su maza na kwarai kuma Allah ya kare su ya tsare su gabanin su samu mazan Allah ya kare rayuwarsu da rayuwar dukkan ƴaƴan musulmi gaba daya daga waɗanda suke kokarin bata su Allah ya kare mai su ya kare mai lafiyar su kuma Allah ta'ala ya kawo musu mazaje na kwarai masu albarka masu tsoron Allah masu san Allah masu san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma Allah ya bi ko ya biya kowa kuma da Allah duk wanda yake da dan abin taimakawa kun dai ga makaho ne makaho kawo kuma dama ba na aiki da yake iyawa a tsarin rayuwarmu yadda muka tsara rayuwarmu mu mutanen afirka ba wani tanadi da muka yi magashiyayyu tanadin kenan su tashi su bara kaga ya kamata a ce kawo gashiyayyu an hutar da su inda allah ta'ala ya anshe masa wani abu cikin rayuwa wanda ba su yi aiki da shi in gurgu ne allah ya anshe mai kawahuwa in makawo ne ba ya da idanu in kurma ne ba ya da kunnuwa to amma tun da abin haka yake ta tayya ba abinda muke yawa banda wannan wanda ya ga yana iya karawa akan abinda aka tara na asusun marayu da Allah gabawan Allah ne ya taimaka mai mai dari mai jika da Allah tausaya a taimaka mashi Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ka karbe ibadodin mu gaba daya Allah ka samu dace da alkhairin duniya da lahira Allah ka biya mana bukatun mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين